لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله قول الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da mu wannan halka shamu mai albarka a yau biyu ga watan tara a biyu ga watan goma alif dubu biyu da goma sha bakwai don ci gaba da karatunmu na littafin imam al-busiri radiyallahu anhu al-burda kenan wadda yau bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala wa fadlihi wa aunihi wa mannihi za mu tashi a farkon babi na uku wani littafin naka wani irin wani fito da narawa ya ka cike shi da rubutu gaba da kuma biro pencil ake sawa ma saboda kana iya gogewa ya fi biro kaji ko saboda wani dalilai da yawa a bani wani littafin a bani gaja kuma mai zai da farin ala aha الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم زامو كرنتا إن شاء الله daga bisani sai a yi fassara tare da jawabi na bayani mata yassara wasalatu wassalamu ala rasulillah wala li haqqa karim da lazim مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكى قدماه الضر من ظلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من ثغب أحشاءه وطوى تحت الإجارة كشحا مترف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذاب عن نفسه فأراها أيما شمني مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عود ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو العذيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على هديه خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدهنوه في عيب ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على دينك خير الخلق كلهم وقدر الجهال الذي من اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والكافر لما سبق ناصر الحكيات وعلى آله أصحابك المستقيم وعلى آله أفضل الإمداد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله آه، إمام البوصيري رضي الله عنه a wannan fasali na uku ya kulla shi ne don ya gwada wa duk wadda ya samu wannan littafin ko ya ya sa shi a gaba zai karanta to shi fa ga hadafinsa nan dama dalilin da ya sa ya rubuta littafin nan hadafin scope din shine yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yanzu ya kulla babi الباب الثالث الفصل الثالث yake fasali na uku fi madhin nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne don yayi wato magana akan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zalamtu sunnata man ahya adh-dhalama ila an ishtakat qadamahu durra min warani adh-dhalama akwai masu nuskan zalani ko to su gyara maf'uli ne na zalamtu na a hayakin afon imam al-busiri a baya idan ba ku manta ba ya ce amartukal khaira lakin ma atamarutu bihi wa mastaqamtu fa ma qawli laka istaqimi ya faɗi haka a baya a ƙarshen fasali na biyu ita amartukal khaira na umurce ka da ka tsaya da aikin alkhairi lakin sai dai fa umurnin ne kawai nayi ma atamartu bi ni ko ban ban hori kaina da in tsaya da aikin alkhairin ba kawai na dai umurce ka kai ne kaulun ne bila amali kamar yadda ya faɗa a can baya astaghfirullah min qawlin bila amalin ko laqad nasabtu bihi nasalan lidhi uqmi wa mastaqamtu ni kaina ba ban miƙe ba ban bi anya madaidaiciya ba to fa ma kauli laka saki ina fa'ida na cewa da nake kai ka kama anyan daidai ka miƙo ka ka tsaya kan anya madaidaiciya ni din kaina ban miƙo ba ya sake cewa wala ta zawwattu ni fa ban yi wani guzuri ba qabla al-maut na guzurin kafin mutuwa da ake yi don lahira dama ana yin guzurin lahira ne ai kafin aje lahira ko kafin mutuwa ran da ka mutuwa ne guzuri za ka yi kuma abin da kai ya yi in bai yi ba kawai shi kenan don ka zo kana cewa lai yakhira Allah nafsan za ka a dawo da ni a dawo da ni Allah ya ce lai yakhira Allah nafsan idza ja'a ajalha wallahu khabirun bima ta'malun saboda haka ban tanadi wani guzuri ba qabla al-mauti nafilatan wato guzurin wata nafila ban yi ba ba wata nafila da na tara dinta don guzurin gobe kiyama walam usalli ban yi wata sallah ba siwa fardin sai sallan farilla kadai ma'ana ba sallan nafila tare da ni walam asli ko ban yi nafi- eh, nafilan asli ba azumi ma in ba na farilla ba babu wanda ne to kamar an tambaye shi to yanzu hakan kayi wa kanka adalci kenan ko ka zalunci kanka ne tunda kai baka tanadi komi ba na guzuri ka kana gani yanzu kai misali fa ka san dai tawazu yake wai hankalinsa zai kama ai na faɗa cewa imamul busi bai aiki na kira ko ido ba na farilla na azumi da sallah duka kamar yana tambayar kansa yanzu to ka kyauta wa kanka ka yi wa kanka adalci ne ko ka zalunci kanka sai ce zalamtu zalamtu sunnata ah man ahya zalama ila an istakat qadamahu dhurra min wannan ah ban ban yau kaina adalci ba na zalunci kaina ne sai ba da amsa misali an gane bayani ko kuma wasu malamai suka ce zalamtu sunnata man ahya zalama me yasa ban tsaya da dagewa da faɗa azumi na nafila da sallah na nafila da nafil fil alkhairi ba ai zalamtu sunnata man ahya zalama na bar sunnan wanda ya raya darare da nafil da ayyukan alkhairi shi annabi ba haka yawa shi ya raya darare ne da salloli da sauran ayyukan alkhairi to na na bar sunnarsa ne ko na zalunci sunnarsa in baka yi ta ba ka zalunce ta ita sunna tana so ka yi ka yi ta ne ulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah zalamtu sunnata na bar sunnan man ahya zalama wanda ya raya duhun dare kaga wanda ya raya dare ake so a ce sai aka kawo zalama ne kawai don a sawwace wanda ya raya duhun dare ma'ana wanda ya raya dare sallallahu alaihi wasallam to raya dare nasa fa ba na wasa ba ba irin wanda zaka tashi kai rakiyar rakawoyi biyu shikenan ka faɗi kan garin ka kace alhamdulillah an sa an dai an yi ai daidai gurgudu a a man ayat zalama annabi shine wanda ya raya duhuwan dare da ibadatu ila anistakat qadawa durra har faida ƙafafuwansa suka yi kai ƙara suka yi ƙara mana suka kai tsara na abdurra na cuta sun cutu don warami saboda tsabar kumburi da suke su ɗura ruwa an fiskanci wannan baiti eh ya raya wato ya bar sunan wanda ya raya duhun dare da ibadu a nishi ta katka da mahudurra har kafafuwansa suka suka rika kai karan suka rika complain abdurra na, na cutuwa na kafafuwan suna suna cutuwa suna shan wa'ala min warani saboda me saboda kumburi da suke yi nana Aisha uwar mu'mini radiyallahu anha da annabi ya zo yana sallan nafila na dare sanda kafafuwansa suka kumbura ta zo tana matse mar kafafuwa ta sun ɗura ruwa ce haba ya rasu da Allah bai kallafa maka wannan ba ba kai ne a walai sallahu kad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kai kan ba kai ne wanda Allah ya ya gafarta maka da za ka yi ma in ka yi din ya gafarta maka wanda kai da wanda zaka yi duka na zunubai ce kwarai haka ne to me ka wahal da kanka ya rasulullahi in dai haka ne tace halla akunu abdan shakura shin bana zamo bawan Allah mai godiya ga Allah ba Allah ya yi ni ba zan bauta masa ba in gode masa to wannan shi dai wannan tawazu ne na Imam Busiri yace ya bar sunnan wadda ya raya duhuwar dare da ibada to shine manzon Allah har ta kai ga kafansa ta rika kukan cutuwa saboda kumburi wa shadda min saghabin ahsha'ahu wa tawa tahta al-hijarati kashhan mutraf al-adami wa shadda min saghadin wa shadda ahsha'ahu kenan zaka ce wa shadda ahsha'ahu ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya daure hanjinsa ma'ana cikinsa kenan ya daure su su hanjinsa saboda ne min saghadin saboda tsabar yunwa da take damunsa sallallahu alaihi wasallam aw it'amun fi yawmin dhi masghaba saghab saghab din kenan Allah ce aw it'amun ko ka ba da abinci fi yawmin ga wani a wata a wani irin rana ko yini zi masghabatin rana ma abociyar yunwa in ka ga mutum an waye gari yana fama da yunwa gidansa ba a dafa ba ba a yi girki ba to ka ɗauki abinci ka bashi in ji Allah to sagabu kenan masgaba wa shadda min sagabi wa shadda ahsha'ahu maiki ya daure kayan cikin sa mana cikin sa min sagabi saboda me saboda tsananin yunwa da take damun sa wadawa kashhan ya nannade kuibi tahta alhijarati karkashin duwatsu ya nade kuibin sa nan ɗin zai nan da nan gefen sa sai ya sa dutse ɗaya nan dutse ɗaya nan ya ɗaure saboda mai waje saboda ya ji nauyi a cikin kamar ya ci abinci ya ci gaba da ibada ba samu ba tukun aka ci sai a ɗaure dutse a nan dutse a nan annabi muhammadu ba malam sallallahu alaihi wasallam mutrafal adami kuɗin kuma na abun ni'imtawar fata fatar manzon Allah mai laushi ne ma'abociyar ni'ima amma sai ya ɗaura mata duwatsu saboda tsabar yunwa da take damunsa saboda kar cikin ya ta tsara ya ka damunsa wurin yin ibada wata rana irin haka din ya faru ba samu abinci ba kamar yadda dai ya tabbata nana Aisha radiyallahu anha ta gaya wa ɗanta Urwa ibn Zubair. Urwa ibn Zubair. Ta ce, Mukan ga wata sau uku ba ba ɗaura sanwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wata ta fito a ganta, wata ta sake zuwa, ma'ana kwana 60 kenan. Ba ɗaura tukunya ba a fura wuta a murhun gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu Urwa ibn Zubair yace ya ke yar uwar baba ya kai dan yake yar uwar baba ta da me kuke rayuwa kenan tace al-aswada ne baka ke biyu dibinuwa da ruwa in mutum ya samu kwaya biyu ya jefa a bakinsa ya bi da ruwa to shi kenan sai kuma abin da gobe ta ce ana wata wata biyu shur kwana sittin ba daura tukunyen girki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wata rana irin wannan din ya faru yunwa ta damu shugaba sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga fatan jikinsa tana rawa ummul mu'minin Aisha ta zo tana shafa cikin manzon Allah tana cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ka rika rikan koda dai abunda dai zai zama maka kutu mana ya rasulullahi ban ba mu ce ka ka nemi duniyan ba ta zama kamar mutanen duniya amma dai iya abunda zai rike rayuwar mu kam ya rasulullahi abunda zai rike rayuwar ka kan mana ka nema mana ka rika daga abunda zai rike rayuwar ka sai ce mali wa duniya me ya hada ni da duniya kai ka duba ai ka samu iya abin da zai rike ka kafa muna ganin ai tsantsani ne baka tara har da na ajiya ba iya abin da zai dan rike ka ka daida dai karkarwa da rawan fatan jiki saboda yunwa ta ai muna ga a irin namu munan matsayin mu kan muna ganin ai karshen karshen zahiri kenan to ma ma'aikin yunwa tana rawar da fatan jikinsa ummul mu'minin tana sha tana shafa cikinsa tana cewa Allah bai kallafa ba bai da ƙarfi abinda zai zai yi ma utu ka yace mali wa duniya me ya hada ni da duniya ne kuma to ka san wannan maganan idan an faɗe ta wani hankalinsa abin da zai bashi sai ce ashe annabi talaucin duniya ya ishe shi talauci ya rayu ciki yake fama da shi kila yana nema ma Allah baya bashi uzu billahi ko wani abu babu ya sa shi kaza zaka ji irin wannan hadisan aiko cewa ya je gidan yassa na na Fatima az-Zahra alaiha salam kamar dai yadda jiya ma na faɗa a wurin majalisi ko na diwani cewa yake ya samu yunwa kamar ya kamar ya kamar yana neman gigi kasa ya gaba ya ta da wani iri ga hannayen da duka ruwa sun sun dura ruwa na nika da dutsen nika na dan samu hatsi da kanta take yin nika din har hannayenta sun yi kanta sun dura ruwa ana yawaito irin wannan to ba wai a'a ko abun ne aka nema ba samu ba bari ka ci maza maza saboda kada hankalin ka ya tafi can yace bayan ya ce wa shadda min wa shadda asha'ahu ya daure kayan cikin sa min sagadin saboda tsananin yunwa wa tsawa ya nannade kashan kwikin sa ta ta hijara ta karkashin dutse ya sa dutse ya hada ya daure mutrafal adami wato a abun ni'imtawar fata kuɗin nasa abun ni'imtawar fata ne kaga fatar manzon Allah za ta tana shine fatar wani ma yaya wurin laushi da kyau dalle fatar shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda komi da Allah zai bashi sanda ya bashi first class fiye da na kowa to dan ka dau dan kar ka dauka cewa ya nema ne ya rasa ko magamancin wannan sai maza maza imamul busiri ya kawo baitin gaba yace وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمني وراودته الجبال الشم الجبال الشم هو الجبال الشم مدوكي واو فرقو manya manyan duwatsun badaha wato filin makka kenan manya manyan duwatsu da suka kewaye da makka garin makka راودته سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذهب da su kasance zinariya gabaki ɗayansu su dawo zinariya kamar yadda hadisi ne fara annabin da ya fara ce duwatsun maka gaba ɗaya sun zo masa in ba na manta ba hadisi na tirmidhi ne sun zo suka nemi su dawo zinariya gabaki ɗayansu annabi ya rika duk inda zai je su rika tafiya tare da shi yana bantara kawai yana biyan bukatunsa min zahabin wannan duwatsu a shummu masu maɗaukaka ɗin warawa da ma'ana sun neme shi ɗalibar su kenan da rawa da ture gani can kalman a cikin suratu yusuf ko rawa da to annabi wato ga kan annabi ɗin gare shi sun nemi ma'ana su dawo zinariya su zama nasa annabi maimakon annabi ya karba ya yarda ina fa'araha ayyama shamani sai ya gwada wa duwatsun nan matukan daga karan hanci mana ya kau da kai ya nuna musu fau da zai yi ba kawai ya nuna ya gwada musu matukan daga kai cewa ba zai yi ba ta taso yake yi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda jiya na yi misali ko kamar ɗan wannan waya ko kuma wannan torchlight ɗin aka ce kamar girman sa da ya nemi zai dawo zinariya gare ka naka ya zama naka ne a ina ji sai ka roƙi jama'a ku tayar addu'a jama'a a kawo addu'o ya kawo salati a kawo wane ne kar maganar ta fasa ya samu dai ta tabbata ka san ka samu zinari kamar wannan a shikenan magana ya kare kai kai da family ka shikenan kakan ku ta yanke saka kamar nan totilan ma ka samu zinari shikenan ai kakan ku ta yanke saka magana ya kare kawai kuka to annabi duwatsun barha su suka nemi su dawo zinariya din fara ha ayya ma shaman ya gwada musu me haƙiƙanin matuƙar daga kai daga karan hanci sam ya kau da kai kenan baya bukata sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akadat zuhudahu fiha daruratu inna darurata la ta'du ala al-'isam wa akadat zuhudahu wa akadat daruratuhu zuhudahu fiha kai kai wa akadat daruratuhu sai larurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karfafi zuhudan tsantseninsa ma'ana gudun duniyarsa larurarsa sai ta karfafi gudun duniyarsa fiha a cikin waɗannan duwatsu da suka nemi su dawo da kansu zinariya din nan darurar ta sai ta karfafi ne gudun duniyarsa me zarura abin da ya zama dole bukatu na dole bukatan ci bukatan sha bukatan sutura bukatan wurin kwanciya wannan duka larura ne na dan adam wanda mala budda ne sai kana da su kafin rayuwa za ta yi shi ake cewa larura to ga dai annabi ai ana halin wannan din ne ko na tsananin bukata din to amma tsananin bukatan nasa maimakon da ya samu haka sai maza maza a karba a'a tsananin bukatan nasa larurar tasa kenan sai ta karfafan gudun duniyarsa amma dai an gane ko ai da tsananin bukata kam sai in har an samu bushasha ta kawo kanta ai sai sai a ce a ai babu matsala ba damuwa na zo kawai duki tunda ana halin babu kam zo kawai a halin babu larurar ta sai ta daɗa ƙarfafan gudun duniyan sa wa aka da darurar sai darurar tasa ta ƙarfafi zuhudahu gudun duniyarsa fiha a cikin wa'annan duwatsu da yake ba ruwan shi da su wato a nan kana matse a samu ka kau da kai shine kai ne sufi na gaske ba wai ka zawo sufi saboda ka nema ka rasa ba ka nema ka nema ka nema kuɗi abun ya ɗi kawai sai ka naina ɗai kai ka dawo kaman irin ganyen da ba ruwan saman nan kawai wai kai yanzu kare sufi ne kai amma fa don ka nema ka rasa ne da Allah za ka samu dai a ranar duniya ne kai ina to ba shi ne sufanci ba ba shi ne kuma gudun duniya zuhudu ba ba shi ne kuma tsantseni ba kana wato duniya tana binka da gudu kana gudu to shine shine gudun duniya ba kana binta da gudu in taki sai ka dawo ka nannade kai kai wani irin abin da wai kai fa yanzu ba ruwanka da duniya a sanda ka neme ta karba ta nuna ba gaba ba ta yin ka sannan za ka zo ka ce wa mutane kai kai kawa da ita ina ka bi annabi anan inna darura da ita larura dama wai damuwa matsuwa na inda na ha na abun dole na larura wanda ba makawa sai an yi to ko shi din inna darura lalle ita larura la ta'du ba ta isa kai shishigi ba alal isami akan wa'anda Allah ya riga kare su ya kiyaye su masumai bellantana ma masumin masumai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna darura da ita larura la ta'adu ba ta shishigi alal isani akan wanda Allah ya kiyaye su masumai dukkan yadda take ji ba ta yi saba ai wani kam larura tana sa shi yayi ya sake layi ma koya in ya matsu kawai ya ce habawa ne ya kace wannan ta to ba ka gani halin da ake ciki tsakani da Allah kai ka duba wannan lamarin halin wannan shekarar kan don don kaga an kama mutum ma yana kaza kaza a uzu billahi wani ba in ya dan wani neman kofa ma yake ya dan samu yar kofa ta larura din da zai samu yayi ana taba shi ya nuna ta akwai irin su wallahi Allah Allah yake ya samu yar kofa wanda dai zai iya dan ko Allah ma ya nuna masa ita inda za a ce bar kai ba ka gani sai ka darura ba tubiyul mazurat malam darura yana halatta mushe ba kana taba shi zai jawo wancan eh darura tubiyul mazurat ya ta saƙon Allah ya ta masha ansa saboda ya masu ne wani lallai da gaske ne larura tana halarta mushi da gaske ne kuma qurra fi mahmasatin ghayra mutajanib lilmi aha fa inna Allah ghafurur rahim duk wanda ya masu ya shiga halin ni iyasu abu ya kai bango to iya in ji qur'ani idan ya aikata fi mahmasatin kenan wa man qurra fi mahmasatin wanda ya mutu cikin me tsananin yunwa mun karanta wannan a baya ai rubba rubba mahmasatin sharrun min at-tukham ko da yawa yunwa da tafi sharri akan zari ko mun karanta a baya to wa man fi mahmasatin to kar mutum ya zama ya rika buɗa kansa ƙofofi na larurai don ya samu ya saba Allah yadda yake so wannan ba daidai bane kai kam za ka iya larura ta yi ma shishigi ka zo ka aikata abu amma banda dai ma'asumai ka la ta addu'a lal ismi ba ta shishigi ba ta ƙetarewa ta zo kan wa'inda suke wato wa'inda suke ma'asumai wa kaifa tad'u ila ad-dunya daruratu man laulahu lam tukhraj ad-dunya min al-adam wa kaifa da yaya ta ina تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولا ولا تخرج الدنيا من الأدب وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة يا يا لرورا من لولاه wanda da ba don shi ba lam tukhraji dunya min al da ba a fidda duniya ba ma daga babu da duniya tana tana babu ne sai aka kawo ta akwai to yaya larura laruransa kuma za ta kira duniyan fa da ba don shi ba da ba a yi ta ba amma ya shiga wani larura na matsuwa wai laruran ta jawo masa wai ya koma ga duniyan kuma an gane wa kaifa tad'u ila dunya ya daruratu ya larura mana matsuwa za ta kira zuwa ga duniya ta kirawa mallaulahu mutumin da da ba don shi ba lam tukhrajid dunya da duniya ma ba a fito da ita ba min al'adami daga babu shi din ne kuma laruran za ta sa wai ya koma ga duniya ya dawo nan duniya kai kanka ka sani in ka dubi abu ba niyali luke ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shine fa illan duniya ma'ana sanadi dalilin da yasa aka yi duniya gaba ɗaya shine manzon Allah sannan kuma ya dawo yana neman ta a sai ka neme shi ko ya ba dai shi ya neme ta ba to wannan gurin ya zama wajibi mu tsaya a nan mu yi bidi bidi wannan gaban a kanta wallahi tallahi billahi na yi muƙabala da wani profesa a jami'ar maiduguri lokacin da nake wannan jami'ar akan wannan nukta muka fara muhawaran tun a cikin aji ba na manta lecture na na ƙarshe a jami'a kenan wanda daga shi mun gama washe gari sai gida an kammala kawai da kawai wannan professor yanzu ya rasu ma ya rasu kawai dama ya sani kullum muna rigima da shi aji da ya kawo maganar da ba ita ba zan daga hannu ba ina jira ya sauƙi jira ne kawai kullum ya sani ana nan yana yana bayaninsa can sai ya kawo wannan nuna ya ce wai ai akwai wa'inda suke cewa kamar zufaye wai suna cewa an yi duniya don manzon Allah ya ce isra wannan magana kuskure ne ya ce ba hankali ba ba zai kama ba a ce wai an yi duniya wai ɗungurgu wajen man wani don manzon Allah yana cikin kwalma talansa dai sai ce ko akwai wanda yake ji zai kare shi kenan sai fara manta da wani kanuni sai daga ya ce shiga shi zai kare sai tashi yana magana yana magana to sai yare ya bashi damuwa kana manta wannan abu yare ya ba shi damuwa turancin sai a hankali sai ya kama ina yana a wurin haɗa magana abu sai ya bi sai ta dalla kana masu wani dalla wani wuri dalla sai ya zauna sai ta da yana ɓata mana lokaci shi kenan sai ce akwai wani ne kuma sai muka haɗa ido ya sai ya ce kuma ce sa ya ce yaya kana da bayani na ce bayanai sai ce dogawo sai na fara haddasana sai ce kai dole in je na ɓata mana lokaci in gaya mana jiji dole sai na ce wani haddasana haddasana ina ɓata mana lokaci ina cinye mana lokaci na ce mata ya zai faɗi haka أي لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء إن جمع لنا دي da ba don isnadi ba da duk wanda ya dama sai zai faɗi abun da ya so ya ce annabi ne ya faɗa amma in ka kawo magana sai a ce ina isnadin ta to nan ne matan za ta kada miji dole sai bar ni na dire to da ya fiskanci abun ba zai mai kyau ba ga aji a cike kuma ranar sa na ƙarshe kowa zai tafi da wannan abu ba zai manta shi da shi a ransa ba duk ran da ya tuna shi zai tuna eh to ranar ka ai ranar sa na ƙarshe suka yi muhawara da wani to sai ce kai ba son wannan in zauna in ina son magana in same shi a ofis nan tashi nace to ba damuwa ina zuwa wallahi ana kama yana gama lecture nan kawai sai na bishi yana officer ne saba kawai sai na bishi sai ga talafawa nan sun biyo wajen sun je su ga ya fara mutum ɗaya ne tol ahali ya bi mu ya shiga cikin wurin mukabala dukkan talafawa ne ya shiga ofis ya gani kawai sai kama mun dariya yana murmushi yace na zo ne nake sai ga jama'a na ta ɗuruwa Are you all interested with with what with, with, uh, with what uh, we are going to discuss? Suka ce yes sir. Ce okay yes. Ko ba ya zauna. Aka zazzauna na zo na zauna na jawo kujera alƙuran na kawo gaban deck ɗinsa ga shi ga ni muna kallon juna ainihin teburinsa ne kawai tsakani muka zauna sai muka fara na faɗa ya faɗa na faɗa ya faɗa ya ce ai na ce ina so ya bani dalilin da ya sa ya ce ba ai duniya don manzon Allah ba ya ce ai nasin qur'ani ne na ce to ya kawo shi nasin ya ce Allah yana cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu wallahi sai na ce kai amma ina faɗin cikin shaida maka na yi mamaki a matsayinka na profesa profesan ma na musulunci wani wanda addinin musulunci ka karanta har ka gama digirin farko ka gama digiri na biyu ka gama digiri na uku har kai bajintan da aka awodin naka as a pro, uh, uh, doctor of philosophy a addini amma kana ɗauko abun da bayi da alaka da juna kana jona shi da juna kace me ya haɗa ayan nan kuma da halittar duniya don mazan Allah Allah ba yake ban halicci mutum da aljan ba sai don su bauta ne haka Allah ka ce wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu ba halicce su don komai ba sai don su bauta ne to ina sunan duniya ne mutum da aljan sune duniya wallahi da na fara bashi marajin na fara bashi marajin na ce wannan din in shi kake magana masa mutum da aljannin in kana kore wai ba a yi su don annabi ba to su din barin baka dalilai na cewa don annabi aka yi su su din kansu tukunna ne ta kawo masa cikin abdulul mandu da makamantansu na ka kawo na ka kawo dai ya rasa yadda zai da ƙarshe ya tafiya yarda kuma wallahi sai da ya faɗa ya ce ya gamsu da hujjoji na ɗin sunan professor professor abdul fatah olayiwola professor abdul fatah olayiwola bayar bene muka yi to a takaice yan uwa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duniyar nan don manzon Allah aka yi ta yana cikin ibnu asakira shi ya rawaita laula kama khalaqatu dunya ba ma ma khalaqtu aflak ko da makamantansu akwai hadisai irin wa'annan ai ko adamu sadaqta ya adamu laulaka laula laula ma khalaqtuka yana cikin hadisan da na bawa professor din a lokacin muhabala nace masa ai in mutum kake magana waye ainihin ya haifi mutane ba adamu ba alayhi salam ina shine to nace masa ga nan ayoyin qur'ani farkon qur'ani a bakara fatalaqqa adamu min kalimati min rabbi kalimati fataba alayhi fatalaqqa adamu min rabbi kalimati kalimomi da Allah ya annabi adamu ya karba wurin Allah sune me malamin tafsiri suka ce lamma qatarafa adamu al-khati'ata yayin da annabi adamu yayi abu mai kama da laifi din nan na ci ya ɗan bishiya فقال سيتي اللهم اللهم إني أسألك بمحمد إلا غفرتني الله ينا روكونك دم النبي محمد دم محمد كغفرتني الله يتمنى يا آدم ما محمد واي محمد كم إن هكا مي هكا واي سيجا لما خلقتني بيديك ونفخت في من روحك فنظرت فنظرت إلى قوائم العرش فإذا بقوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله يا إنك قال تشيل da tafin ikonka ka busa mini daga ranka na bude idona ina daga idanuna sai naga addishikai da suke tokare da al'arshi an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace daga nan na san ba wanda zaka jingina sunanka da nashi har a al'arshi ka ka jingina in ba wanda ka iso ba a halittar ka yace sadaqata ya adamu gaskiyar ka ya adamu laulahu ma khalaqtuka ba don shi ba kai ma da ban halice ka ba nace to ina maganan ka ma khalaqtul jinna laysa illa ya'budun imamu suyudi addurul mansur wallahi ya kawo na hadisi kai dan wallahi na kamar maraji usun kai tara a lokacin da lokacin ina ina makwabtaka kasar da kullum ina wuni a library irin wannan matsalolin matsalolin duka ina duba su library mu na Maiduguri Allah fanda na bashi marji dai dai har tara akan wannan hadisi inda hadisi yake nake to mu dawo duniya haka dai na masa fata-fata ƙarshe wallahi da na ta bashi ruwan hujja sanda wala ko rana da ƙarshe ce ta ki gaba daga ofis daga ofis ya kada wata Allah ka ya arifa da yake aida ya yi shi shaka ta ji kawai saboda ya ga abu kawai ya rasa ta cewa ake gaya mini a ina ne Allah ya ce bai yi duniya ba Allah ya ce sakar lakum ma fi samawati ma fi ardi jami'an minhu a mu ma fa kenan ba annabi ba ya ce abin da yake cikin sammai da ƙasai gaba ɗaya wa sakhara lakum lakum ya ce lakum don kunai duka ba abin da yake sammai da ƙasai don kunai a to mu ma Allah yana yin abu don mu belle annabi Muhammad mu ya mu din banza in ana magana manzon Allah ko yaya nace masa Allah ya ce walar zawa za a alila dai duniyar nan gaba ɗaya Allah ya kawo ta ne don halitta ya yi ta ne don me don halitta walar da wa ba'a ya shimfiɗe duniya ne lar anan duniya duniyar da aka ce an yi ta don annabi ne walar da wa ba'a halila na ne Allah ya shimfiɗa duniya ne ya kawo duniya ƙasa ɗin nan da duniya don halitta a'a wai sai dole anani kawai kan ba da za ka mutum kawai da kanan kawai ka mutum ya rushe in dai ya yarda da faɗin Allah walar zuwa wasu a halil anani ƙasar nan duniyar nan Allah ya shimfiɗa ta ne don mutane to in ka dubi yadda maulan mu shehu tsayin yake faɗi kullum yake cewa ai haka lamarin yake idan mutum ya girka abinci ya shirya dina saboda wani abokinsa ya kira shi a waya ya ce ina zuwa da Allah ranar kaza zan kawo ma jiziki ya ce kai kaɗai ne ya ce ah zan zo ni kaɗai ne kuma sai ce ah to shi kenan sai ka zo sai ka zo sai aka shirya abinci na alfurma babba ne mutum zai zo ziyara wurinsa da aka shirya abinci mutumin ne ya zo da tawagarsa maulana shi ya ce aka zo tawaga kowa aka ajiye kowa akan dining table aka ajiye mai abinci na a ci a mai ka zan mai hali dai ba zai abincin da za ka ci kana su da kwano kana wuri-wuri da ido kana neman ta ina za a kawo ƙari ba za a yi abincin da sai ka ci ka bari a wurin ne to irin wannan aka yi baƙin nan kaf suka ci suka bar abincin nan aka fita waje ana neman ɗan ina da cin abinci su ma suka ci kowa ya zo aka kalato mutane aka ci aka bari aka ce to nemo almajirai kowa ya zo ya ci ya cika robansa ya ci tankinsa ya cika ya cika robansa abincin nan bai kare ba saboda mai hali ne ya yi shi ƙarshe abincin nan sallah aka ɗiba aka ce a garuruwar ajuji da kutumi har alamu da agwaji ma suka zo suka ci maulana shi yace to ka dubi wannan magana yace tsakani da Allah lokacin da agwagwa ta zo juji ko alade ya zo kwatami wannan abin da aka jujjuye ne misali irin su kunu da menene kaza za a je a jujjuye agwaji suka zo suka sa bakin su suna ci yace da Allah don zuwa kai abincin nan yawa ainihi don wa aka yi abincin mutum da mutum ɗaya ne a bakin ba an albarkansa suka ci to dukkan mu duk duniya gabaki ɗan mu baki ne ɗan gari shine annabi Muhammad albarkan sa kawai muke ci balle ma ga hadisi qarara ba ibnu asakira yayi wannan qarara wallahi annabi yace Allah ya turo Jibril ya gaya wa manzon Allah laula kama khalaqatud dunya da ba don kai ba wallahi ya rasulullahi da ban halicci duniya ba jibrilu Allah ya aiko zai ga mana ibnu asakir ya riwaya amma saboda tsabar gaba da annabi ya zo ya ce a duniya mishi to duniya banza a banza ma irin ta wanda annabi ya ce law kanat ad-dunya ta'dilu janaha ba'ubatin ma saqa kafiran minha shurbata ma da duniya kungurgun ta darajar da kai fukfuken sauro daya daya ba ba duka biyu ba sauron gaba ɗaya gaba nawa ne balle kuka kuke sa balle kuke ma bada hadisi ne annabi ce da buda dungurgun ta kai darajar kufukin sauro da kagiri a duniya bai sha ko gwadar ruwa ɗaya ba da bai samu ruwa ko gwada ɗaya ba to wai don an ce ma an yi ta don annabi annabi ne ya samu daraja ko ita har ake ta musu ana jijiyan waya saboda tsabar darajar duniyar nan da matsayinta ko ya an ce an yi ta don annabi ma ya sai yayi mu kai illa lillahi wa inna Allah ne mai bada qul man arrama zinata Allah allati akhraja lil ibadi wat tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah wannan ayoyin duka dai kai maka gane ba قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده wai ka gaya duniya ya rasulullah waye ya haramta abubuwan jin daɗi da Allah ya yi su li ibadihi don bayansa su fantar nan su wane ne nan duka Allah ya yi su ne don don ba haka kawai ya yi su ba don bayansa don wasu wattai ba su minar riski da daɗaɗan abubuwa na arziki din daga ui fiye lillazina amanu ne kawai ƙarshe kawai an yi su ne don muminai kayan jin daɗin duniya ɗin nan ka ci abu ka ji daɗi ka sha ka ji daɗi ka gani ka yi daɗi kul hiya lil ladina amanu Allah ya yi shirye don mu'mini dan Allah arna ba sa samun su ma a duniya to don su aka yi Allah da ya ce don mu'mini yayi sun ce Allah ka ci mu'mini to duk duniya ta ce arzikin manzon Allah ne shine sayyidul anami don in an ce namu kai kanka ka san wallahi ba ba nasu bane da mai shi ainihi in ka ji namu da mai shi gyausawa mai shi din shine babba dan babba sallallahu alaihi wa sallam haka gaba ce waɗansu haka Allah ya yi su kuma na albishirin ku har malam Ahmad da kansa Ibn Taymiyyah al-Harrani a cikin littafin sa Sufiyar Bukhara yana ya tabbatar da wannan ra'ayi cewa an yi duniya don manzon Allah Allah ya tabbatar da wannan a cikin Asufiyar Bukhara Ibn Taymiyyah malam Ahmad al-Harrani da kansa to duniya ma yanzu har in an ce an yi ta don annabi ni a mamaki ma wallahi mutane suke ba saboda iyayya wanda aka zo ana wucewa da mushen akuya a gaban manzon Allah fa mushen akuya ana jan shi a ƙasa ana janta a ƙasa sai shugaba yake tambayar sa ya ce wai wayannan kan me yasa suke jan wannan dabbar a ƙasa suka ce ya rasulullahi saboda mushe ne kaskantaccen abu ne annabi ya ce na rantse da wanda rayuwa ta take karkashin kulawan tafinsa duniya ta fi wulakantuwa a wurin Allah fiye da yadda wannan dabbar take wulakantacciyar abu a wurin masu ita an gane bayanin ko hadisi duniya sanda ya rantse fa yace duniya ta fi wulakantuwa a gaban Allah fiye da yadda wannan dabba take wulaƙantaccen abu a wurin masu shirin nan har suke jan shi a ƙasa ba mutunci to ita ne har in an ce an yi ta don annabi kai gaban ka ga annabi kana kana ganin wai annabi ya samu daraja ba a ita ba mu ita ba muna da hinto har shi ne shi ne kawai har irin wa'annan maganganun ne yasa ake kafirta Imam al-Busi eh wai akan me zai faɗi haka irin wannan wannan magana cewa wa aka tazzu da wuya daruratu inna darurata la ta'ti ala wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man law la lam tukhraj ad-dunya min al-adab da kuma daya fadin sa irin wannan wa inna min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami muna zuwa kai wallahi wani malami littafi guda yayi akan wannan matsala kan cewa an yi duniya don manzon Allah ne littafi guda wannan baitin shi kadai wa inna min judika dunya wa dharrataha yana daga cikin baiwanka ya rasulullah duniya wa dharrataha da kishiyanta lahira dan kai aka yi su kuma wa min ulumika yana daga cikin ilimanka ne aka samu ilman lauhi ilimin da yake rubuce a lauhu gaba daya wal qalami abinda kalamu yake rubutawa din nan ma na ma kana ma ya kunu daga ilimin ka ya samu abin da yake rubutawa din amadda ila man la ba'd alladhi wa'a shi yake madad wa al qalman da suke rubutu a cikin lauhi ba'd alladhi wa'a sashin abinda ma'ana annabi ya kumsa ne na ilimi ya dan diga musu suka samu abin da suke rubuta wai a kai wannan ya rida ya za a yi a ce wai annabi wai shi daga ilimin sa ne wai launi ha laukan ba halitta bane lawu yana da ilimi a cikin sa ko halitta to in dai abu sunan halitta ba ba lahu aka ce ba allahu wa allahu ba aka ce in dai abu ba Allah bane annabi ya ce abu ko me abu yake takama da shi laukan takaman sa ilimi ko aka rubuta a cikin sa to in dai halitta sunan sa ko me yake da shi annabi ya ce sai dai kuma lauhu ba ba ba khalqu bane za a ƙara mai za a canja haƙararin haƙararin ya daha babba wawi a dawo da shi alifi sai zama Allahu to sai dai haka amma in dai yana lauƙun sa to yana karkashin manzon Allah duk abin da yake takama da shi annabi ya bi shi shi lauƙu za mu zo baitin ai saboda haka dai yan uwa in ka ganka a bangare wa'anda duk abin da aka faɗa akan annabi alal ra'asi wal ayn to ka gode wa Allah wani kullun shi ɗarnin to ne in dai an kawo abu in an ce annabi kaza to bai yadda ba kawai ya za a yi haka inda inda za a kawo ta daraja ina masifa da bala'i bai da ba ya kai ƙarya ne ƙarya ne to ka zama cikin masu yadda da sallamawa annabi babu wanda ya san darajarsa ina take wa belle ya ce an iso don haka kai ya daga tsawa a tsaya nan kar auce kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba ko damar da akun nasara fi nabiyihim wahkum bima shi'ta madhan bihi wahtajim wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafi wansub ila qadrihi ma shi'ta min 'izami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu hadd fayu'riba 'anhu nafiqun bifani ai darajar manzon Allah ba ta da iyaka fa inna fadla rasulillah laysa lahu hadd ba ta da iyaka sai abin da yake da iyaka ne in an iso iyakan ake gane an iso za a yi tara akan mutum a ce kare da wuce babu iyaka fa riba an munafiqun bi fadi balle mai furuci da baki yace zai yi bayanin wannan an iso din ba iyaka ma balle ka iya bayani ai daga ran da Allah ya ga annabi tamma maji duka ai magana ya kare kuma duk wani dan kuci ba mu sai ta hasadar sa har ta kashe shi in ya ga dama Allah ubangiji ya kara mana ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idanu da zuciyoyi ya dade mu da son sa da girmama shi kamar yadda ubangiji ya umurce mu ya neme mu mu yi albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya akan wannan baiti in Allah ya kai mu zama na gaba sai mu tashi akan Muhammadun sayyidul kaunaini in ba san wane ne shi ba wanda laulahu lam tukhrajid dunya min al-adami din to sai ya kawo ainihin sunan da fito da shi Allah to shine zamu zo mu karanta insha Allah a zama na gaba فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وجداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كتاب مواعيد